ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهبل والتعقي في بنزلة تأتي لنا بالبصري وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الهادي وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهدر والشعب في بنزلة تأتي لنا بالبصر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم
الفصل السابع عشر فصلي نبو مسابقي السنون لكاس من البركة الإشفاء تعريف حقوق المصطفى رحمة الله إن شاء الله وأنا مبارك نعم Kasan da zai bayani a kan numfashin tushen dabiniya ta kaɗa rage. Numfashin tushen dabiniya wanda yawan walana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Nan
ويعبد هذه الأثار حديث أهل الجذع Na'am. Hadisai ko hadisin numfashin tushen dabiniya yana karfafa waɗannan labarai ga baki ɗaya su ma ma'ana yana karfafa na baya shi ma wannan yana karfafa wancan kenan da bishiya da dabino duk kusan bishiyoyi ne ko aiko da ka ga wannan yana karfafa waɗancan ruwayoyi da kusoshi da labarai shi ma wancan yana karfafa wannan yana tabbatar duka suna tabbatar da juna na'am وهو في نفسه مسرور منتشر ainihin shi a karan kansa abun ne wanda ya yadu ya yadu abun yadarwa ne kuma ya yadu tsakanin al'ummar musulmin duniya gaba daya na والخبر به متواتر kuma labari da shi mutawatiri ne shi ma ma'ana ya yawaita
قد خرجه آل الصحيح mabota sahihi sun fitar da wannan labarai wurare daban-daban ورواه من الصحابة بضعة عشر ainihin fiye da goma ko ko ainihin sun kusa goma waɗanda suka rawaita daga sahabban maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam منهم أبي بن كعب daga cikin sako ya bai biya kabin جابر بن عبد الله na'am أنس بن مالك نعم.
عبد الله بن عمر نعم.
عبد الله بن عباس نعم.
وسهل بن سعد نعم.
وأبو سعيد الخدري نعم.
وقرينة نعم.
وأم سلمة نعم.
والمختلف بن أبي وداعة رضي الله aw ay ya Allah kara musu da waɗannan sahabban duk an samu wannan ruwaya daga gare su kuma kowane ta shigogi daban-daban na'am كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث kowanne yana ba da labarin abin da yake nuni zuwa ga ma'anar wannan hadisin da za mu karanta قال الترمذي imamu turmizi yake cewa وحديث انس رضي الله عنه صحيح hadisin anas Allah kara masa yadda ingantacce ne قال جابر بن عبد الله Jabir bin Abdullah Allah ya dada su su biyu shi kuma yake cewa كان المسجد مسكوبا على جذوع نخل yake masallacin Maulana Muhammad Rasulullah ya kasance an yi rufi da shi da zangarniyan dabino. Mm.
فكان النبي صلى الله عليه Alaihi wasallam وسلم اذا خطب يقوم الى جذع منها Shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi huduba a masallacin yakan miƙe akan tushe ɗaya daga cikin su.
فلما سمع له الجنبه Lokacin da aka je aka miƙa mimbari Salman al-Faris Allah ƙara masa yarda shine ya Rasulullahi a garin Mafarika akwai mimbari wanda ake ginawa na katako mai step uku. Saraka ya kamata in kawo maka irin shi gani ce to kawo Salman Salman ya kawo wannan mimbari aka zo da shi masallacin sayyidina rasulullahi bayan ya sa an yi kenan To da aka yi wannan shi kuma annabi alaihi salatu wassalam da kafin a kawo wannan mimbarin yana hawa kan wannan daya daga cikin tuskan dabinan da suke cikin masallacin ne ya hau ya khutbarsa ko ya abin da zai daga nan ya sosa in juma'a na ayi sallah an gargadi ne da nasiha ne ga mutane shi kenan to daga nan ran da aka kawo wannan mimbari ne hawa uku kawai sai aka ji wannan dabino yana wani iri wannan tushen dabino yana wani nishi yana wani kuka yana wani ƙara na'am سمعنا لذلك الجزء صوتا كصوت العشار yace sai muka ji ainihin wannan tushen dabiniya yana wani sauti yana nishi kamar sautin taguwa raƙuma idan tana da ciki ɗan shekara goma to irin nishinta daban ne mana cikinta ya tsufa tana tsub da haihuwa to irin nishinta daban ne zaka ji kamar tana numfashi kamar tana gurnani kamar tana ƙugi alama ta kusa haihuwa to irin numfashin da ya dinga yi kenan na'am وفي رواية آت a ruwayan anas Allah ƙara musu yadda ارتد المسجد بقواره har sai da masallaci ya ɗauki sauti da ihun wannan tushen dabira mana kana jin masallaci ko ina kamar yana ɗaukar wannan numfashin na wannan kututturen dabira na وفي رواية a سالم cikin ruwayan sahal وكثر بكاء الناس لما رأوا به a ranar mutane sun yi kuka na ban mamaki a masallacin sirna rasulullahi saboda abin da suka gani na wannan abin ban mamaki mai yawa sun ta kuka saboda shauƙi da zauƙi na suna ganin kamar a tahassul ne alaihi kamar abin takaici ne a kansu a ce da dino yana da shauƙi da ƙauna da soyayya da hanana ga maulana alaihi salatu wassalam fiye da su ko kamar su wannan abin mamaki ne hakan abin ya bugi zukata su jazba ta kama su ta kuka lagara musu yarda na'am وفي رواية المختلف a sirwayar mutsalibi وأبي da ubay bin ka'abin حتى تصدع وانشقا har sai da ainihin wannan fitaccen tsiran da ginin ya kece wan shakka kuma ya tsage eh حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه bai bar فبكى.
bai bar kuka ba ainihin har sai da mulana muhammad rasulullahi ya zo kansa ya daura hannu a kansa sana aka ja shi ba is Mm. Mm.
قال غيره wasu daga cikin masu ruwaya sun ƙara magana wanda ba wannan ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai shugaban alaihi salatu wassalam ya ce masa إن هذا بكى بما فقد من الذكر wannan kututturen dabinin kun samu da ya sa shi kuka ku sha sai ce wallahi saboda rashin zama da ba ma yi akan shi ma me yake mai kudu ba to abin da ya sa yake tafiyacin wannan alkhairi ya kudu ce masa kenan shi sa yake ta kuka hakan nan na وزاد غيره wasu daga cikin masu ruwaya sun kara والذي نفسي بيده annabi yake cewa na rantse da wanda ainihin raina yake hannunsa لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة da ban lazimce shi ba na matsa kusa da shi na dafa shi ya yi shiru ba to ba zai gushe ba zai ta kuka har ila yau mai kiyamati har zuwa Allah ta shar kiyama ba zai dina wannan kuka ba تعبنا على رسول الله sallallahu alaihi wasallama dan nuna bakin cikin sa da damuwa saboda barin sa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yayi na قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم shugaba alaihi salatu wassalamu sai umarni akan a ɗauke shi abin da shi ƙarƙashin wannan mimbar da aka kawo masa na كذا في حديث المختلف وسعد بن سعد haka nan a hadisin matsalabi da sa'ad bin da sahal bin sa'ad yake cewa da yake haka انس رضي الله عنه daga sayyidina Anas bin Malik Allah ya kara musu yarda dukkan su في بعض الروايات عن سهل a cikin sasu ruwayoyi da aka rawaito daga sahal bin sa'id Allah ya kara masa yarda فدفنت تحت منبره sai aka binne shi karkashin wannan mimbarin da aka kawo masa daga Farisa kaga ya samu riba biyu kenan na'am او mm.
جعلت في السقف ko kuma an sanya shi a rufi ta rufin saman masallacin Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce daga baya bayan an rufe masallacin an yi rufi da ainihin ku ai menene da azaran dabino to shi ma an tsaga shi an yanka shi an samu inda aka tashi wasu aka ce na'am وفي حديث ابي رضي الله عنه a cikin hadisi mu bayyana na kabir Allah ya dare shi وكان إذا صلى النبي صلى الله alaihi wasallam عليه إليه Ake shugaba alaihi salatu wassalam ya kasance idan zai yi sallah zai yi sallah da jina wannan kututturen yana gabansa.
فلما هدم المسجد أخذه أبي Lokacin da aka rushe masallaci Ubay bin Ka'ab sai ya dauke shi.
وكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاتا Ani sai ya kasance wannan kututturen da jina yana wurin Ubayyu har lokacin da ainihin kasa ta cinye shi shi kututturen kenan kamar da shi kamar da dagagge abin da kasa ta ci ta rage kamar da shi haka haka wasu suka ce shi lokacin da Ubay bin Ka'ab ya dauke shi. Na'am.
وذكر الإسرائيلي إسرائيلي ainihin wannan mutum Isra'ilu ya ambata ake cewa النبي صلى الله Allahu alaihi wasallam دعاه إلى نفسه shugaba Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan kudusirin zuwa ga kansa وجاءه يخرق الأرض yace kawai sai ya zo yana ceto ƙasa ya zo har gaba Maulana Rasulullahi فانتزعه annabi sai yani ya dubunce shi mana ya sa hannu a kan shi Mm.
ثم أمره فعاد إلى مكانه sannan ya umarce shi akan ya koma wurinsa Mm.
وفي حديث بريدة رضي الله عنه a cikin hadisin burai da ta ba mun zala ya rarrashe shi kenan da ya zo ce to kasa zo wurin shi sannan sai ce to ka koma wurin ka amma a hadisin burai da ta Allah kara masa da sai ya ce يعني النبي صلى الله عليه وسلم mana shugaba ya ce mu wannan kututturen dabinan إن شئت أن أردك أن أردك إلى الحائط الذي كنت فيه idan ka so in mai da kai zuwa ga ainihin wannan ice ko ainihin kututturen da na same ka akai in mai da kai ka koma kamar haka mana in ci gaba da yin kudu ba a kanka تنبت لك عروقك ainihin zan kuma ainihin jijiyoyinka za su tsuru bayan jijiyoyinka sun tsuru ka koma sabon dabino mai ganye خلقك Allah ka kora mana yara nan da Allah ya ne suna damu duk ka kore su gida ka kore su ne aka ce to na ويكمل كلبها ainihin sannan halittar ka ta cika mana kai girma kai ƴaƴa kai komai kai rasta kai komai da komai ويجدد لك خوف وثمرة sannan a jaddada maka ruwa da ƴaƴa ma'ana ruwan jikin ka ya dawo mutum da ka bushe sannan ƴaƴan su dawo a sha ƴaƴa ta tare da ke gaba ki da haka manzo Allah أبيك في الجنة wannan shine zabi dai na da manzo Allah da shugaba Annabi Muhammad ya bashi ya jasa shi jijiyoyin shi ta fito da kuma sabon dabino ras a ci gaba da cin shi yace zabi ne bi kuma an kaso kuma zan dasa ka aljanna mm.
فيأكل أولياء الله من ثمرك waliyan Allah su dinga cin ƴaƴanka wannan zabi ne bi kenan
ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول sannan lokacin da annabi alaihi salatu wassalam yake fara masa wannan magana ya saurari annabi na da abin da manzon Allah ke faɗi Mm, kamar da mutum ke saurarawa قال yace masa بل تغرسني في الجنة sai ce ya rasulullahi na zaɓi ka dasa ni a cikin gidan aljanna فيأكل مني أولياء waliyan الله Allah su dinga ci daga gare ni na zama ƴaƴan itaciyar da waliyan Allah za su dinga ci a cikin gidan aljanna yace na zaɓi haka Mm.
وأكون في مكان لا أبلى فيه yace sannan kuma in zamto a wurin da ba zan rade ba ba zan riddige ba ai ya kuma akan zauna a nan kadai ya rasulullah wata ran ai zan mutu eh sai ta la'uwarta فسمعه من يليه wanda suke gemun shi suna jin wannan magana Mm, kaman maganar musarraf haka kowa yake ji فقال النبي صلى الله sallallahu alaihi wasallam shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ce masa عليه فعلت an yi haka an gama na aikata ba an yi an gama yanzu ga ka san ma aljanna har an dasa ka har ma wani sun fara cinta an gama eh kun ga kun ce na yi eh ba wai zan yi haka ba na aikata haka ba na na karɓi wannan buƙatar ta ka dabi ba ku yan uwa dabi ku ciccire ice ba la ilaha illallah ice zama yana da wannan shauƙi ga manzo Allah amma a samu mutum wai yana ce maka wai bai san albarkar annabi ice yana san albarkar manzo Allah ku ciccire dabino kenan wannan ku ciccire dabinon ya fi irin waɗannan mutanen sau miliyan ɗari miliyan ɗari ya fi su daraja wallahi tallahi wallahi ko wallahi ni na kan rasa gani kai wato wato zuciya ce ba ta san manzo Allah ba ga yawa shine gaskijin da zaka yi kuma su uzuri wallahi in wani abin ya faru sai ka ga wallahi ba za ka iya ba wannan dai abin da ya faru misali kuma aka zo wai wai an zo ba shi kariya wanda bai san kariyar annabi ce ba annabi amma kuma an zo ba shi ba ka ji wani iskanci a abin akwai ban dariya shi dai san fata ba annabi amma kuma san taso daga Kano daga Kaduna daga ina ne daga ina ne an zo ba shi kariya an zo ba shi taimako tun dare suka kwana a garin suka wani wasu zo ba shi taimako da kariya to ai wanda zai san su taimako annabi annin babu aula kare nan taimakon kowa tun da an ce wai to yi ake yi to ga kuma wani ya samu taimako ya Allah Allah ka kare mu albarka man da Allah irin wannan abubuwan duk ba su karanta a fahimta ka to sun fi shi irin wannan ne ta yi gaba ɗaya magana annabi yake su kuma sun tsara a ce annabi na daraja abinda suka dauka duk abin da ke cikin littafai irin waɗannan kamar tatsuniya ne don haka ba za ka taɓa jin ɗaya suna karanta irin wannan littafin ba ko wasu magabatan nasu su gumi sun karanta kamar dan dole ne kawai don bayan da aka yi yari amma ya kaga an baya ai ba wanda ya taɓa ci gaba da karanta ashfa so da zai ga darajojin manzo Allah wanda yake kare wanda yake musu zai karanta da kanshi zai gani to shi kuma dai musu yamma ne na bakin ciki wani to ga dai zahiri dai ga dai zahiri wanda dai karanta littafin ashwa kuma yazo yana cewa wai yadda da abin da ke ci kuma yazo yana cewa maka manzo Allah baya bukata albarka annabi an gama eh in yazo karanta wannan kututturin da binan ya zai ya zai fassara ga kututturin da binan yana neman albarkar annabi da ke maka manzo Allah kuma manzo Allah ya masa alƙawarin zai taimake shi ya sa shi aljanna kuma amsa kututturin da binan yawa ha Allah ka tsare Allah ka tsare mu da wannan taɗewa da hasara farma manzo Allah na'am thumma thumma qala sannan yace
أفتار دار البقاء على دار الفناء sai ce ma Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zaɓi gidan dawama gidan wanzuwa shine aljanna akan gidan karewa shine gidan duniya dare ire a duniya za a tashi kiyama za mu suka hudu za mu mutu in ji shi dan iya duniya ne sai a lahira kuma ina a yi cikin ya je lahira ya zaba kaga yana daga cikin bishiyoyin duniya wanda suka tafi lahira eh uhudu na ciki ko ga wannan fitaccen da ginin na ciki karama tabul kafi yana ciki su ne tsirarin yan abubuwan duniya wanda yake ba mutane ba sun kasance sun samu falalan wasu bayan Allah da albarkar su kuma sun samu wannan abin na albarka kashar abin ya tabbike su a lahira sun zama aljanna ai ta su ba su daga cikin wanda ake ai na garin su ba su daga cikin abu ma da ake magana ma su amma kaga shi saboda albarkar manzon Allah da taimakon manzon Allah ga shi yaje yanzu yana can yana jira mu kuma za mu je za mu ci shi sosai da zaman sa insha Allah ba za mu wasa ba فكان الحسن إذا إذا حدث بهذا بكى Imam Hassan Allah kara masa yadda idan zai ba da labarin wannan hadisi yakan fashi da kuka eh saboda shauki وقال har ma yakan ce يا عباد الله ya bayin Allah ya bayin Allah الحبة تهن إلى رسول الله صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم.
شوقا إليه la بمكانه ilaha illallah isya bayan Allah ice ice tana kwaɗayi tana kuka saboda shauƙi da tsaya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ice yakan nana ta ce ice ice ce ina kuma ga su ina kuma ga mu alaihi salatu wassalam na'am وأنتم أحب أن تشتاقوا إلى yace wallahi ku لقائه ne mafiya cancanta ku shauƙantu zuwa ga haɗuwa da annabi Muhammadu sai da wannan isan da dina eh haka yake ga mu zama a matsayin nasiha da wa'azi na'am رواه عن جابر رضي الله عنه حفص بن عبيد الله Abdu bin Ubaydillah ya rawaito daga Jabir Allah ya kara masa yarda ويقال yake cewa عبد الله بن حفص Abdullahi bin Habsin وأيمن da Aymanu وأبو نضرة da Abu Nadarata وابن المسيب da Abdullah bin Musayyib Sa'id bin Musayyib
وسعيد da Sa'id بن أبي كرب bin Abi Karib وقريب وأبو صالح na'am dukkan su ورواه عن أنس بن مالك رضي sannan الله ya عنه rawaito daga Anas bin Malik Allah ya kara masa da shi kuma daga Hassan ainihin jikan Maulana Rasulullah dan Ali bin Abi Talib Mm.
وثابت da Sadu da Ishaq bin Abi Talha mm.
ورواه عن ابن عمر رضي الله عنهما نافع yace sannan na yace ya rawaito daga Abdullah bin Umar Allah kara masa yadda da Abu Hayyata Abu Nadrat shi ma ya rawaito da Abu Waddai su kuma daga Abu Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda duk wannan isnadodin wannan riwayoyi ne na na na na na nishin kutisar da yi duka shi ne ke tattara masa ka duba hanya ɗaya ba hanyoyi daban-daban daban-daban na'am Ammar bin Abi Ammar shi ma rawaito shi kuma daga Abdullah bin Abbas Allah ya dare su su duka Abu Hazim shi ma rawaito Abbas bin Sahal ya rawaito shi kuma daga Sahal bin Sa'ad Allah kara masa yadda da Kasir bin Zaid shi kuma daga Muqallidi Allah ya dare shi Abdullah bin Rabi ya rawaito an Abi shi kuma daga baban shi ayi Allah gare Rufai bin Ubay ya rawaito bin Ka'ab shi ma daga baban sa an Ubay bin Ka'ab Al-Qadi iyal Allah ya dadar da shi yake cewa wannan hadisi kamar yadda kake ganin shi haka ma'abuta inganci daga cikin masu tarihi sun fitar da shi sun ci hadisi ne ingantacce yana cikin mukamin inganci ne a cikin mukamin hadisai ainihin ainihin wanda muka ambata da waɗanda ba mu ambata ba daga cikin tabi'ai da ninkin su sun rawaito duka ainihin a wannan tsari a wannan shiga har zuwa abin da mu ambata ba gaba ki da wa bidun hada al-ayat yaqul ilm liman ajra bi hada al-mal ainin da abin da ya kasama da wannan adadi koko da wannan adadin da muka ambata ilimi zai sami inantuwa a cikin zuciya ga wanda ya damu da ilimi ta wannan bangaren bai ka babu ya gane mujizozin Annabi alaihi salatu wasallam da yanda ku tattare bishiyoyi suke magana da shi to wannan ya ita zama ilimi ga mutum Allah ka tabbatar da wannan cikin zuciyar Allah shi ke tabbatar da zukata akan daidai Allah ka tabbatar da zukatar mu kuma Maulana Rasulullahi na'am lokaci yayi ya wannan so to اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على قاتل الماء صلاة الحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الكار العظيم والسلام على المرسلين dan uwa dan Allah dan annabi ku kallo wannan yanayi kallo wannan lamarin ce ku tattara da biyu mu tashi